الله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha biyar ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara kuma yau biyu ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin da muka saba farawa da shi dai shine rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam wanda ba mu gushe ba muna cikin sirar sahabi sayyiduna ka'ab bin malik radiyallahu anhu wanda shine na 68 a jerin gwanan sahabban da ake ba mu sirar su mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tabuka ya dawo ka'ab bai je ba masu zuwa su ba da uzurin da ba na gaskiya ba sun zo sun ba da uzuri ka'ab radiyallahu anhu shi kuma ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa gaskiya domin ilimin da yake da shi da gasgata Allah maɗaukakin sarki da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam da yayi a game da cewa tabbas in yi ƙarya ya san Allah maɗaukakin sarki sai ya tona masa asiri wanda ya sa shi ya faɗi gaskiya annabi sallallahu ya ce masa to ya tafi amma hadha faqad sadaqa فقم حتى يقضي الله فيك to shikenan qala sai yace fa wallahi ma zalu yu'annibunani wannan mutanen da suka gamu da ni daga cikin banu salama ba su gushe ba yu'annibunani suna sukata suna zargina suna cewa duk wayanka ya zama na banza ka abu yadda ka iya su ka iya magana kai ga waka ga fasaha ga balaga ga iya shigar da maganganu amma kuma a ce ka je gaban annabi sallallahu ka kasa fidda kanka har annabi sallallahu ya ce ka tafi sai Allah madaukakin sarki yayi hukunci a kanka hatta aratu an arji'a haske da nayi nufin in dawo fa ukazziba nafsi in karyata kaina in ce ma manzon sama abin da na faɗi ba haka bane ni ma sai in faɗi ƙarya ثم قلت لهم سينتي هل لقي هذا معي أحد shin irin wannan abin da ya faru da ni shin wani daga cikin mutane ma ya faru da shi ya tambaya ya tambayi waɗannan banu salama ɗin wasu daga cikin banu salama wanda suka zo suna zargin sa akan cewa ya za a ya je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ba mai wayo ba eh haka qalu na'am rajulani sai suka ce eh tabbas akwai mutane guda biyu su ma sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗi gaskiya kuma annabi sama su ma abin da ya faɗa maka shi ya faɗa musu qala misla ma qulta sun faɗi irin abin da ka faɗa faqila lahuma mislu alladhi qila laka sai aka faɗa musu irin abin da aka faɗa maka irin yadda aka ce maka amma hadha faqad sadaqa faqum hatta yaqdi Allahu fika to su ma haka annabi su ya ce musu faƙultu man huma sai na ce su waye waɗannan mutane guda biyun ƙalu sai suka ce murara ibn rabi'i al'amiriyu wa hilal ibn umayyat al-waqifiyu mutane guda biyu na farko shine murara ibn rabi'i al'amiri da kuma na biyunsu hilal ibn umayyat al-waqifi fazakaru rajulai ne salihai ne sai na ji sun ambata min mutane guda biyu na kirki ne shahida badaran dukkaninsu sun halarci badar fihima uswatun a tare da su akwai abin koyi so da haka sai na ji tun daga waɗannan mutanen kirkin guda biyu irin abin da suka yi irin shi na yi to Allah madaukakin sarki ba zai tozarta mu ba idan ni ina da damuwa to insha Allahu Allah madaukakin sarki zai sa ta sanadiyar waɗannan nima in ci in samu rabansu in samu nima a ce na yi sa'a ta sanadiyarsu famazaitu hina zakaruhu mali sai kawai na tafiyata da na ji sun faɗa min waɗannan mutanen guda biyu wato marara ibn rabi al'amiri da kuma hilal ibn umayyah al-waqifi wa naha rasulullahi sallallahu alaihi muslimina an kalamina abin da ya biyo baya shine annabi sama ya hana musulmai su yi mana magana aka ce ta a sake masu ka abu magana aka sanar aka yi kuwa cewa kada wani musulmi ya sake maka abu magana da shi da waɗancan guda biyu ayyuha salasatu ay mu ukunna ikhtisasi kenan min baini man takhallafa anhu daga cikin waɗannan dai da basu tafi yaƙi tare da annabi ba sallallahu alaihi wasallama sai aka ware mu mu uku mu ukun nan da muka faɗi gaskiya to kuma abin da ya biyo baya kenan aka ce ka a sake magana da mu fajtanaba nan nasu sai mutane suka nisance mu wa taghayyaru lana suka canza mana mu'amala hatta tanakkarat li al-ardu hasse da ƙasa ga baki ɗayanta ta munana a gare ni fama hiya billati a'rifu sai na koma bana gane ƙasa ga baki ne kaman ba ƙasar da na sani ba yadda ka san gane a garinmu amma kaman ba garinmu ba kaman ba a san ni ba kaman ban san kowa a garin ba haka na koma ina rayuwa falabisna ala zalika hamsina lailatan sai muka tsaya a wannan yanayin mara daɗi na azaba har kwana hamsin fa amma sahibaya amma su waɗannan mutanen ‘yan uwana guda biyu da muka shiga wannan damuwar tare da su hilal ibn umayyah al-waqifi da مغارة بن الربيع العامري فاستكانا في سكروننا زوجي ستكري وقعدا في بيوتهما يبكيان suka zauna a gida kawai suna ta kuka suna jiran Allah madaukakin sarki ya yanke hukunci a kansu kawai suka yi ta kuka musamman Hilal ibn Rabi'a Hilal ibn Umayya kai dattijan shekarun shi suna da yawa so da ka sai ko suka koma suka yi ta kuka ba su iya fita ko ina wa amma ana fa kuntu ashabbal qaumi wa adladahum amma ni a cikin su ni ne nafi zama matashi ashabba ni nafi zama matashi wa adladahum kuma ni ne na fi su karfin hali ni na fi su karfin hali fa kuntu akhruju ashhadu as-salata ma'a al-muslimina sai na rika fita domin in je in yi sallolin farilla tare da musulmai wa a tsufu fil aswaki sannan kuma in shiga kasuwa in ta zagaye in ga jama'a amma duk da haka wala yukallimuni ahadun in na shigo gari ba wanda zai mun magana a masallaci ba wanda zai kula ni in na shiga kasuwa ma ba wanda zai kula ni wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma kullun aka gama sallah sai na zo wajen annabi sallama fa usallimu alaihi sai in masa sallama وهو في مجلسه بعد الصلاة النبي نازونا إن دي ساب زما إذا ياغا مسلا فأقول في نفسي إذا نما تسلم سيرك فدي أزوتياتا هل حرك شفتيه برد السلام ويا النبي صلى الله عليه وسلم يا موتا لبنسا وجم يغمد تسلم دنمسا جيشيشن دني ويباتين شما يموتي أم لا كوكو آآ آه. ثم أصلي قريبا منه أسارقه النزرة sai in zo in yi sallah kusa da annabi sama sallar nafila usariqu hun nazra ina dan satan ganin sa ina dan kallo in ga ya za a manzon sama ya kallon ko bai kalle ni ba fa idza aqbaltu ala salati aqbala ilayya idan idan na ci gaba da sallata sai manzon sama ya waigo ya kalle ni wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni amma da na waigo na kalli annabi sama sai koma gefe ba zai kalle ni ba kun ga azzajru bil hajar ko azzajru bil hajar ke hatta idza tala alayya zalika min jafwati al muslimina hashi da wannan abu da ya kai min min jafwati al muslimina na kaurace wadda musulmai suka mini idan an ce jafwa ko jafa'un shine ko dai kai ma mutum wauta ko kuma ya zama ka ƙaurace masa ba ruwanka da shi da ana cewa jafahu sun yi kama da ƙalahu ma wadda aka rabu ko ma kala mashaitu hatta tasawwartu jidara ha'iti abi qatadata ran nan kawai mashaitu sai ne tattaki hatta tasawwartu jidara ha'iti abi qatada haske da na haura katangar gonar abu qatada al-ansari radiyallahu anhu wa huwa ibn ammi kuma dama dan babbana ne muna dan wa da dan kani ne da shi wa ahabbun nasi ilai kuma na san duk mutanen gari ba wanda na fi so ya fi suna kamar sa fa sallamtu alaihi da na fada gonar yana zaune shi na masa sallama fa wallahi ma radda alayya salama ce na rantse muku da Allah bai mayar min da sallama ba kun ji yadda ake biyayya ga annabi sallama zai son bai ce ka musu magana fa qultu ya aba qatada sai na ce ya abu qatada anshuduka Allah ina hada ka da Allah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu yanzu dan Allah baka san ina san Allah da ma'aikinsa ba fa sakata kawai sai mun shigo fa uttu lahu na sake nanata masa fanashattuhu na sake hada shi da Allah fasakata shi ya shiru fa'uttu lahu fanashattuhu na sake maimaita mashi na hada shi da Allah faqala Allahu wa rasuluhu alam yace Allah da manzansa su suka sani ni ban sani ba ko kana san Allah ko baka so ni ban sani ba Allah da manzansa su suka sani fa fadat aynaya sai idanuwa na kawai suka fara kwararar da hawaye وتوليت حتى تصورت الجدار شي نساك حوراوا نجويا حسي نساك حورا كتنغا نوكتا فبينما أنا أمشي بسوق المدينة رنن كوي إنا تفيا أتشن كاسوان مدينة إنا تفيا ني كلي بامي كلاني إنا ممتاني سلم بذا سأمسى من با وإذا نبطي من أنباط الشام هيغا ونبغواري دقا تكون غوارا وانشام kiristoci kenan mimman qadima bi ta'ami yabi'uhu bil madinati wanda ya taho daga garin sham yana ce da abinci ya shigo garin madina ya kulu sai na ji yana cewa man yadullu ala ka'ab ibn malik da Allah wane ne zai nuna min ka'ab dan malik fa tafiqa an-nas yushiruna lahu sai mutane suka rika gaicin ana haka ana nuna mishi da hannu ana gaicin ana nuna mishi da hannu hatta idza ja'ani har sai da yazo kusa da ni da fa'a ilayya kitaban shi ya miƙo min wata wasiƙa min maliki gassana daga sarkin gasasinawa gasasina in ba ku manta ba su ne waɗanda aka yi yakin mu'uta da su su kiristoci ne amma kuma me kiristoci ne amma larabawa arabun ne ta nassaru laraba ne amma suka zama kiristoci so daga suna karɓan mulkin su ne suna karɓan iko ne daga kaisar sarkin ru sarkin su shi ga sarkin gasasi na ɗin to to to to yana karɓan umarni ne daga sarkin rumawa kaisar fa'iza fihi a cikin wasiƙa sai ga shi an rubuta amma ba'adu bayan haka فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك labari ya zo mana cewa wai mutumin nan naka ya tozarta ka ya kyale ka ya ƙaurace maka walam ya ja'al kallahu bi dari hawani ai ko mun san Allah bai sanya ka ka zauna a cikin gidan kaskanci ba wala madiyati ko kuma gidan walakanci fal haqq dinan wasik ka zo wajen mu kawai zamu baka gudunmuwa ka kyale muhammadin ka taho wajenmu ka bar musuluncin ka dawo wajenmu fa qultu lamma qara'atuha shi na ce lokacin da na karanta wannan wasikar wa hadha aiban min al bala'i yace wallahi wannan ma wata jarabawa ce daga Allah ana cikin wata kuma ga wata jarabawa ta zo fatayammamtu bi hatta nura fasajartuha shi kawai fatayammamtu ai faqasattu shi na nufaci at-tanur inda ake waina inda tanda take fasajartu ha kawai zai na jefa wannan lalatacciyar wasiƙar ta sharri a ciki sajartu ha na ƙona shi ke da mai amfaninta hatta idza mabat arba'una laylatan min al khamsina ai can ya ce mana hatta marrat bina khamsuna layla to to to yanzu shine sai ya ce a cikin hamsin din nan can ya gama kaman ya kai mana labarin kashi sai sai da muka yi kwana hamsin a wannan yanayin to sai ci gaba da bamu tafasil din to shine yanzu sai ya dawo sai ya ce hatta idza madat arba'una laylatan haske da a cikin minal hamsina haske da kwanaki arba'in suka kare a cikin kwanaki hamsin din nan na bala'in mu idza rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga dan sakon ma'aikin Allah ya atini faqala yazo waje na yace min inna rasulullahi sama ya amuka an ta'tazila mar'ataka ga wani bala'in na uku annabi sama na umurta ka cewa ka kaurace ma matarka fakultu sai na ce utalliquha amma za sai na ce to sakin ta zan yi ko kuwa a me zai faru qala la yace walakin i'tazilha wala taqribha ka kaurace mata kakka sake saduwa da ita a matsayin matarka wa arsala ila sahibayya misla dhalik sannan annabi sama ya sake aika ma mutanen nan nawa wato abin nan hilal ibn umayyah al-waqisi da kuma mugharatu bin rabi'at al-amiri yace musu su ma aka aika musu da irin wannan fa qultu limra'ati sai na ce ma matata ilhaqi bi ahliki ki je ki hadu da iya gidanku ki je gida kawai fa kuni indahum ki zama a wajensu ki zauna a wajensu hatta ya qadi Allahu fi hadha al-amri ba mu san yadda al'amarin nan zai kai ba har sai Allah yanke hukunci ki koma gida faja'at imra'atu hilal ibn umayyah ana nan sai ga matar hilalu dan umayya ta zo fa qalat ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah inna hilal ibn umayyah shaykhun da'i'un ai mijina hilalu dan umayya tsoho ne da ya riga ya tafi da'i'a kenan laysa lahu khadimun ba shi da wanda zai mishi hidima fahal takrahu an akhdumahu shin har hidiman ma da zan masa in dan rika dafa mishi abinci in ka wanke mishi kayan shi in share masa in gyara masa wajen da zai kwanta har shi manzon sama baka yadda da ayi ba qala la annabi ya ce walakin la yaqribki sai dai kai ya kusance ki ki je ki dafa mishi abinci ki dafa mishi abinci ki share mishi wajen da zai kwanta ki wanke mishi kayan shi in sun yi datti amma ba zai sadu da ke ba قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء tace to dama ai ya ma'aikin Allah dama me zai iya yi ma ko da an ce kusance na ba abin da zai iya yi wallahi ma zala yabki منذ kana min amrihi ma kana ila yawmihi hada wallahi bai gushe bai na kuka tun da wannan bala'in ya faru da shi a cikin kuka yake har zuwa yau da nake maganan nan qala ka'ab ka'ab yace fa qala li ba'd ahli shi wani daga cikin nima mutane na ya ce mani la wusha adanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ma to ka je wajen annabi sama maka nema izini cewa a ban maka matarka ta rika maka hidima kama adina limra'ati hilal ibn umayyata an takhdumahu kaman yadda annabi sama yayi izini ga matar hilal dan umayya cewa ta masa hidima فقلت سينة والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي والله تالله بزن جي وجن أن نسمع إني مئذني با وما يدريني ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها kasan abin da annabi sama zai faɗa mini in ma na je na faɗi wannan magana wa na rajulun shabun alhali ga ni majiyin ƙarfi matashi wala bistu ba'da zalika ashra layalin na zauna bayan ko wannan kwana goma cur hatta kamulat lana hamsuna lailatan hashe da kwanaki hamsin suka cika cif a gare mu min haifu na ha rasulullah sallama an kalamina a annabi sama ya hana ai mana magana kwana hamsin sun cika to yanzu shine za mu ji abin da zai faru nan gaba me ya faru da kwanaki hamsin suka cika an ɗage doka ko ko doka tana nan Allah mana kulki ya kara masa habban annabi sama yadda Allah kara mana son su a cikin zuciyarmu Allah ya ba mu ikon koyi da su